شهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إنه عمر بن الخطاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو كان بعدي نبيا لكان عمر لما آلت الخلافة إليه دعا الله سبحانه دعا الله سبحانه وتعالى أن يثبته وخطب الناس على المنبر فمن مقالته قال أما بعد فإن الله قد ابتلاكم بي وابتلاني بكم إلى آخر الخطبة فعمر بن الخطاب ممن يضرب به في الإسلام في العدل حتى كان من أشد الناس على ال على ال على ولاته الذين أرسلوا إلى بعض بلاد المسلمين ففي زمنه كان عام كان عام الرماد الذي اشتد على أهل المدينة في الفقر والسنة وعدم الماء والقحط فوعد ألا فوعد ألا يأكل ألا يأكل زيتا حتى يمطر على الناس فعمر بن الخطاب ممن يضرب به المثل في العدل فمن هنالك كان عمرو بن العاص هو الوالي على مصر فضرب ابنه قبطيا فجاء القبطي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشتكي إليه ما فعله ما فعله ابن الأمير فلما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى إلى الوالي وجاء مع ابنه وكان عنده عصا فأعطى فأعطى القبطي العصا وأمره أن يضرب ابن الوالي حتى رأى أنه قد عاقب بمثل ما عوقب به ثم أمر أمر القبطي أن يضرب عمرو بن العاص فقال ما ضربني يا أمير المؤمنين فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يربط بين المسلمين فكان من أشد الناس في العدل وكان يأمر ولاته أن, أن, أن يكونوا من خيار الناس إليهم وأن يبذلوا بينهم العدل فكان من مقالته فكان من مقالته حين ولد الخلافة عباد الله فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن يضرب به المثل في العدل في الإسلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا فلما توفي فلما توفي عمر بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما أحب أن ألقى الله تعالى بمثل عمل أحد كمثل عمر الله أكبر فكان يوما صعد صعد النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هو وأبي بكر وعمر فاهتز الحجر أو, أو الجبل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسقط يا أحد فإن عليك نبي فإن عليك نبي و... وشهيدين فمن, هذه فمن هؤلاء الشهيدان عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فرضي الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين ونسأل الله تعالى أن يدركنا بمثل أعمالهم ونسأله تعالى أن يجعلنا من أهل العدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون على منابر من نور يوم القيامة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya ɗaukaka wannan addinin musulunci da Umar ɗan Khattabi. Ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya. Ina shaidawa lalle annabi Muhammad bawansa ne manzonsa ne tsira da aminci su tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Ya ku bayin Allah, ina yi wa ina yi muku wasiya da kaina baki ɗaya da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, mu kiyaye dokokinsa domin tsoron Allah shi ne nan ainihin wato babban jigo na tanadi da guziri da mutum zai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukaki yana cewa, Ku yi guziri, mafificin guziri shine tsoron Allah, kuma ku kiyaye ni ya kuma abota hankali. Ya ku bayin Allah, yana daga cikin abin da ya kamata kowane musulmi ya sani, yana daga cikin mutane mafiya girma. a wannan musulunci wanda musulunci ya haifa shine Umar ɗan Khattabi Allah ya kara mishi yadda wannan khalifa wanda shi aka fara cewa Amirul Mu'minin Allah ya kara mishi yadda shine wanda yake da sunan Al-Faruq wanda Allah yake rabe tsakanin ƙarya da gaskiya da shi ya musulunta a shekara ta shida kafin hijira ya kyautata musuluncinsa ya kankaro wa musulunci mutunci ya kankaro wa musulunci ainihin wato haiba da ainihin wato kwarjini a idan mutane a duk duniya baki daya hatta kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana roƙon Allah cewa ya Allah ka ɗaukaka wannan addini da ɗaya daga cikin Umar ɗin nan guda biyu shine Amr ibn Hisham ko Umar ɗan Khattab sai Allah ya karɓi roƙonsa ya sanya Umar ɗan Khattabi ya zama shi ne nan wanda Allah zai ɗaga musulunci, ya ƙarfafi musulunci, ya yaɗa musulunci da ainihin wato musuluntarsa. Shi kuma ɗayan ya zama shi ne wanda ya fi kowa tsananin nuna ƙiyayya da yaƙan addinin musulunci har aka kashe shi a Badaru yana arni. Ya ku ‘yan uwa musulmi, mu sani cewa Umar ɗan Khattabi ya lizinci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zauna tare da shi ya rayu tare da shi dukkanin yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya halatta babu wani yaƙi ƙwaya ɗaya face Umar yana kusa da annabi Muhammad babu wani yaƙi da ya rage face Umar ya fafata a wannan yaƙi ya taimaka wajen yaƙi duk wata aya da ta sauka a Qur'ani da kake ganinta su Umar ne suka fara aiki da ita in ana maganin yin jihadi da dukiya da rayuka waɗannan mutane su ne mazaje wanda musulunci yake ainihin wato buga misali da ainihin wato adalcinsu ya ku bayin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya Umar ya zama mafi kusancin mutane zuwa gare shi sirkin manzon Allah ne mamun manzon Allah ne abokin manzon Allah ne aminin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wata rana ko manzon Allah ya tabbatar da cewa shahada zai yi ma'ana kashe shi za a yi saboda addinin musulunci wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hudu dutsen Uhud tare da Abubakar da Umar da Uthman sai wannan dutse sai ya girgidi kaman zai faɗi da su sai manzo Allah ya bigi wannan dutse ta ihda ya Uhud ya kai Uhud na ku domin a kanka annabi ne da siddiqi da kuma shahidai guda biyu su ne sayyidina Umar da sayyidina Uthman Allah ya kara musu yadda kai Umar dan Khattab ya haifa cikin mahaifiyarsa wannan bawan Allah yana daga cikin mutanen da suka fi kowa kishi da tsanani wajen yaga an bi Allah wajen yaga an tsare dokokin Allah subhanahu wataala lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi ya je wannan saqifa ta banu sa'ila wannan rufa da mutanen garin Madina suke zama dan azabi khalifa inda shi ya bada baki ya yi musu bayani har aka yadda da Abubakar a matsayin khalifa ya goya masa baya ɗari bisa ɗari a wurin jagorancinsa har lokacin da sai na abubakar zai rasu ya dinga kiran sahabbai ɗaya bayan ɗaya yana kiran su yana cewa rashin lafiya ya kama shi shi bai nemi bai kafa kwamitin shura ba yace ya ku jama'a me za ku faɗi game da Umar yace kai wallahi Umar ya fi kai shi ma kirki ma'ana shi kai shi Umar bai taɓa ganin mutum irinsa wajen son addini da kuma kishin addini ba sai dai shi mutum ne mai kaushin hali mutum ne mai tsanani wajen bin wajen ainihin wato abin da ya shafi ainihin wato khalifanci ko jagorancin mutane sai na abubakar radiyallahu an yake cewa lallai ni zan zaɓa muku wannan umar ɗin ni na gaban Allah in Allah ya tambaye ni me yasa na sa Umar zan ce shine nan mutum mafi adalci a cikin al'ummar manzon Allah sai na abubakar ya ba da wasiki cewa in ya mutu sai na umar radiyallahu anhu ya karɓi wannan jagoranci sai na umar lokacin da ya hau khalifanci ya zo ya tsaya akan mimbari yi wa mutane wannan hudubar tasa mashahuriya cikin abin da yake faɗi yake wa kansa addu'a yana cewa ya Allah ina roƙonka ka tausasa zuciyata in zamto mai taushin hali sai na umar yana da tsanani sosai in ya zo da mutane a masallaci suna zaune kawai ba sa sana'a sai ya ɗauko bulala ya tsutsula musu bulala ya ce kuje kuje kuje kuje kuje musu sana'a ba a addini sai da sana'a sai na umar radiyallahu anhu har yau a tarihin duniya tsarin yadda ya tsara yadda ake gudanar da mulki har yau da shi ake gudanar da shi a duniya shi ne nan mutum na farko da ya fara tsara structure na ainihin wato abin da ya sha payroll na biyan albashi na kula da sojoji na kulawa da marayu na kulawa da mutane iri daban-daban kuma tsarkakwa mutum ne adali ya kasance cikin dare baya barci zagawa yake cikin garin madina shi da yaronsa suna bi gida-gida yana jin cewa akwai wani gidan da su kwana da yunwa ko ko babu wata rana ya je wajen wata mata ya da wannan mata tana ta hura wuta ta je menene akan wuta ta ce ruwa ne zalla ba ku da abincin ci ce ba mu da abincin ci ai dai mu tsakaninmu da Umar tsakaninmu da Umar sai dai Allah ya isa bata ma san shine Umar din ba bata ma san shine khalifa ba kamar yadda yanzu za a iya gwamna har a gama wata ma bata ma san waye gwamnan ba bata ma san waye sunan shi ba subhanallah sai da Umar hankalin shi ya tashi ya dauki wannan yaron nasa suka je baitul mali aka bude baitul mali ya ɗebo ainihin wato hatsi akan wuyansa yaronsa yana ce masa ya amiral mu'minin bari in ɗauka in kai yana ce masa yanzu kai ranan da Allah zai tsayi da ni ya min hisabi akan shugabancin mutane kai za ka ɗauka min kayan nauyin zunubi na ne sai na Umar radiyallahu an shi ya ɗauki wannan kaya a saman kafaɗansa ya je ya kai wannan mata aka kawo mata duk abin da ke bukata ita da yayanta ce to lallai kai ma ban Allah wallahi ina gaya maka kafi umar alheri bai ce mata ni ne shugaban musulmi ba ya ainihin wato rarrashe ta yace ta daina wannan magana game da khalifa kila bai sani bane wannan shine Umar bin Khattabi Allah ya kara mishi yadda babu wani wanda zai zo gidansa da wata bukata a cikin al'ummar musulmi face sai ya yi ƙoƙari ya biya masa wannan bukata. Umar bin Khattabi radiyallahu an a zamanin sa ne aka buɗe Iraki, aka buɗe Sham, aka buɗe Shishan, aka buɗe China, aka buɗe yankin Afirka, kai a zamaninsa ne musulunci ya zo mana nan ƙasar Najeriya da yankin Afirka gaba ɗaya. Kai har aka wayi gari wani daga cikin mustashriqun mutanen Western Orientalist yake ba da tarihi ke cewa kai musuluncin nan ma fa gaba ɗayansa Umar ne ya yaɗa shi a duk duniya baki ɗaya. Allahu akbar da yake Khalid ibn Walid shine nan ainihin wato shine nan kwamandansa Khalid bai taba zuwa wani yakin da ya shugabanci wannan yakin aka ci musulmi da yaki ba tsawon wannan lokaci sai na Umar yayi ta shugabanci an yi ta kawo masa ƙara iri iri yayi ta hukunce hukunce masu kyau kuma irin na adalci ranar da dan Amr dan Asi Allah ya ƙara mishi yadda shine wanda ya buɗe ƙasar Masar, ƙasar Egypt da muke ji a yau. Sai ɗansa ya je ya bugi wani arne, Ibuƙiyun ne, Baƙibɗe ne. Sai wannan Baƙibɗe ya taso tun daga Misra ya zo garin Madina ya kawo ƙara wajen Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu. Nan take Umar ya rubuta wasiƙa ya ce a je can Misra a lokacin ba waya. Ba tangarahu ba komai. Tashin mutum aka yi aka bashi kuɗin abinci da komai ya kama hanya tafi. aka ya kira khalifa da ɗansa aka zo gaban sayin na umar ya ce maki fi cokayya wa ya bige ka ya ce wannan yaron ne ya bige ni sai na umar yana da wata sanda ya ba wannan ibtsi ya ce bige shi ka bige shi har sai ka ji ka koshi ka ji cewa ka gamsu ka rana adadin gwargwadon irin cutarwar da ya maka bayan ya gama ya ce zo ka bigi mahaifinsa ai shine bai kula da tarbiyyarsa ba har ya sa ya je bige ka mutum ya ce a ya amir mu'minin ni wannan ya ishe ni khalifa bai buge ni ba ga wanda ya buge ni kuma na riga na rama kai an waye gari lokacin da aka buɗe baitul maqdis sai na umar radiyallahu anhu ya kama hanya ya tafi suka ga khalifa aka ce musu wai ina shugaban naku ne aka gan shi ya hau akan raƙumi ya yi busu-busu aka zo aka ba shi riguna na alfarma aka ce aka ramakalla amir mu'minin a sa wannan rigar mana dan aje a dan a dan buga capacity ya zama sun dan dan karɗan kyan gani yace musu ni za kuwa wannan da wannan rigar tashi mai faci haka ya shiga wannan gari ya je ya buɗe baitul maqdis shi kansa wanda ke rike da kedin daga cikin ainihin wato kiristoci romawa yake cewa a cikin littafinsu an nuna musu a tarihi abin da zai faru mai wannan sifan da wannan yagaggiyar rigar shi zai zo wannan wuri ya zai buɗe wannan wurin Allahu akbar wannan shi ne Umar bin Khattab Allah ya kara mishi yadda mutum ne wanda Allah ya bashi ga da katar duk abin da ya faɗa na wata magana sai Qur'ani ya so kai na goyon bayansa akwai littafi guda da aka rubuta mai suna muwafaqatu Umar abubuwan da Allah ya dace da Umar bin Khattab Allah ya kara mishi yadda duk abin da ya gaya manzo Allah ya Rasulullah ina ma a dinga yin kaza sai Allah ya saukar da aya hatta sallah da ake a muqamu Ibrahim yace ya Rasulullah ina ma da za mu riki wannan wurin a matsayin wajen yin sallah Allah ya ce wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla sallah manzo Allah ya zo mutum munafiki wanda ya cutar da shi ya cutar da addini sai na Umar ya tsaya a gaban shi tace ya Rasulullah ya za ka yi sallah ga mutumin da ya cutar da addini ya cutar da kai rana kaza ga watan kaza ya ce kaza da kaza ya faɗi maganganu masu muni a kanka yaya za a yi ka wuce kamar sallah Allah ya ce akhir anni ya Umar maza ka bani wuri ya kai Umar inni khayyartu faqtartu ni an ban zabi ne sai na zaɓin mai sallah manzon Allah yana gama yin sallah Allah ya saukar da aya ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون wannan shine Umar bin Khattab radiyallahu an wanda wata uwa ta kasa haifan mutum irin Umar a bayansa har an wayi gari wata rana cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗi na abin da zai faru a nan gaba na labaran gairi wanda Allah ya bashi cewa ya faɗa wa mutane akwai magana a kan Umar. Wata rana manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi mafarki, sai na Umar ya mafarki ya faɗa manzon Allah. Ya Rasulallah, na yi mafarki, na ganka kana ta jan ruwa, zuwa wani lokaci sai ka gaji, sai ni ma na kaɗi wannan gugan, ina fara yi ban daɗe ba ni ma sai na gaji. Ce daga nan sai Umar ya zo, ya karɓi wannan gugan, ya yi ta jawo ruwa, ya yi ta jawo ruwa, har sai da ya sha yadda mutane suka ƙoshi. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara musu cewa wannan ana nuna maka musuluncin da nazo da shi ne bayan ni sai Abubakar bayan ni sai Umar to a hannunsa dai musulunci zai samu rinjaye mafi yawa wanda zai yada dukkanin sassan duniya baki daya Allah ya kara mushi yadda Allah ya madaukakin ya kara mushi yadda Umar dan Khattab ya kasance duk abin da ya dame Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yana damun sayyidina Umar yana jin ba daɗi kai wannan wurin ba zai ba mu dama mu bayyana irin tarin sayyidina Umar ba saboda tsaban adalcin sa ne aka turo mutum tun daga Sham ya zo sayyidina Umar a garin Madina kai da ya zo kawo wannan sakon ya zo ce muna neman khalifa ne aka ce aka je gidan shi aka ce baya gida aka zo masallaci aka ce baya nan aka ce ina yake aka ce a duba can wata kwana a gindin masallaci gindin wata yar bishiya za a same shi yana bacci wannan mutumin ya zo garin Madina ya zo ya samu khalifa musulmi a ƙarƙashin wata yar bishiya yana kwance yana bacci ya kwanta akan rairayi duk nan gaba ɗaya jikin kuncinsa ƙasa ne mutumin da ya zo ce waye khalifa ka ce wannan ashe shi ne khalifa ya ce lallai ya ce hakamta fa'adalta fa'aminta fa'aminta ya ce wala ya gaskiya ne ka yi jagoranci kuma ka yi adalci hakamta fa'adalta fa'aminta sai ka samu aminci da tsaro da kariya fa'aminta sai ka ki tabbacinka lokacin da aka yi amin ramad wata shekara da aka samu fari a garin madina abinci ya karanci mutane sun yi ta mutuwa saboda tsabar yunwa shugaban musulmi gaba daya cewa yayi a yau din nan wallahi tallahi ba zan taba shin cin wani abinci mai mai ba ba zan ƙara cin abinci mai miya ba har sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa abinci ya wadata a garin madina sannan in koma ina ci sai na umar haka jikin shi ya lalace gaba daya haka yake bi tantina tantina inda mutane ke rayuwa wasu ba abin da za a ci wata ma za tana tana tana hura wuta wuta ya ki hurawa sai na umar haka zai zo ya tsaya yana irza wutan na hura mata wuta mutum ta kama a samu a dafa wa yara abin da za su ci lokacin da aka zo yin sallan gawa sallan roƙon ruwa sai na umar Allah ya kara mishi yadda bai ce bari in jagoranci sallan ba sai ya nemi Abbas dan Abdul Muttalib yace lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye shi muke roƙo ya mana addu'a Allah ya shayar da mu ruwa yace a yau za mu yi tawassuli da addu'ar Abbas dan Abdul Muttalib don Allah ya shayar da mu Abbas ya je gaba yayi wa mutane sallah ya durƙusa akan gwiwoyinsa ya daga hannu yana roƙon Allah jama'a suna cewa amin nan take kafin su koma gida ruwa yake shi a garin Madina tun daga wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya kawo sauƙi na wannan fari da aka yi fama da shi a garin Madina. Ku duba adalci irin na shugaba, bai iya cin abinci mai daɗi ba saboda talakawansa, bai iya canza riga ba, kai akwai lokacin da aka gama ya canza riga. Aka ce, "O, shugaba fa ya canza riga." Ana irin ɗan gulma-gulma, sai ke musu kunga. An kawo kayan nan a Baitulmali an raba, ni mutum ne mai girma ina da kiba. dan haka sai ɗana Abdullahi dan Umar ya bani nashi na haɗa da nawa shi ne ya zama wannan babbar rigar da kuke gani ba wai na ƙaro wata bane a baitul mali na haɗa ta wani ɗinka haka shugabannin mu suke a yau la shakka ka dubi da kyau yadda Allah madaukakin sarki ya lissafa ya bayani kan cewa bai cin jama'a mai imani da ba to ina muku rantsuwa da Allah yawancin 'yan siyasan da muke da su a yau wallahi ji suke hisabi ƙarya ne ji suke yi wannan abin da suke Allah ba zai kama su ba ganin suke kawai za su yi ne kuma sun ci banza kuma ƙarya ne hisabin na nan yana jiran ku matuƙar baka yi adalci ba wallahi ta Allah wallahi ta Allah ya kama ka ku duba hanya ce kawai za a ɗan gyara wa mutane su ɗan ji daɗin dama daman wucewa ma abin ya gagara sai da tsungulo nan amma suna ci suna sha suna hawa motocin da suka ga dama suna yin abin da suka ga dama wannan shine abin da suke so wannan shine abin da ke musu daɗi dama manzon Allah ya faɗa yawwa yace ma dalla da mai shayarwa amma tir da mai yayewa mai shayarwa ita ce wace mulkin da kake kai ka yi duk abin da za ka yi in ba ka yi adalci ba ran da za ka gama mulkin Allah ya ɗauki ranka to ranan za ka faɗa mai yayewa ita ce wuta jahannama ya ishe ku bala'i ya ku shugabanni ya ishe ku masifa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yayi ba wani mutumin da Allah zai ba shi shugabancin mutane ya jagorantar da shi akan mutane a wayi gari ya taɓa cin amanar su ya taɓa ɗebe wata dukiya ta su a ɓoye ya mutu ya mutu a ranar mutuwarsa bai tuba ba bai mai da wannan dukiyar zuwa ga ma'abuta ita ba face Allah ya haramta min shiga aljanna gaba ɗaya da manzon Allah ya faɗi za ku dinga gogoriyo za ku dinga ainihin wato kwaɗayi na bin shugabanci amma na sanni wannan zai zai muku nadama da hasara a ranar alkiyama Allah ka kare mu Allah ka tsare mu kai saboda adalci Umar bin Khattab yasa du hanyoyin da ake bi na jama'a yace a gyara kai hatta hanyar da jakuna ka duba ka duba jaki dabba ne sai na Umar yake cewa yana jin tsoron in ba a gyara hanya ba wani jaki ya kama tafiya akan hanya ya tuntuɓe ya faɗi Allah ya mai hisabi a ranar alkiyama saboda jaki ya tuntuɓe akan hanya wai yau da Umar zai dawo duniyar mu da yaga abin ban mamaki wallahi da yaga abin ban mamaki malam a zalunci mutane a sa su a yunwa da gangar a hana su ilimi da gangar a mai da su jahire da gangar a ɗebo ƙwayoyi a basu da gangar a ce a kashe wane a bugi wane to kai da kake shugaban ina kai ina dukan wani ina kai ina dukan wani ina kai ina cewa a kama wane ina kai ina cewa a kashe wane kai da ake so ka musu adalci a matsayinka na uba a matsayinka na jagora wa al'umma shi yasa duk wanda za ku zaɓa a siyasance in dai kuka san ba shi tarbiyyar addini ku yi watsi da shi kowaye wallahi tallahi babu ranar da za mu samu kwatanci a shugabanci sai ran da muka samo waɗanda suka san tarihin addini suka samu tarbiyya suka san so suka san ina ne makomarsu to ranar za a samu sauƙi ba mu ce za a samu gyara gaba ɗaya ba amma za a samu sauƙi amma a nemo wani jahili fituk wanda ko fata bai iya ba wai akwai aiki a kanmu ai kwarai da gaske tun da kaga shi kwata kwata ba bai iya fatiha ballan tana ka inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkaruna sallan ma ba ta karbuwa ballan tana ya sami inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar yawa bai tsoron zalunci Allah ce wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين باسا كلا إرم بلاء الذي فرد متى يرى القيامة بس ما مغير من ظن الله بلك شوى اتقوا الظلم كنت تورا ذالنشي فإن الظلم ظلمات يوم القيامة دوم ذالنشي جفين أرانا القيامة Allah ka tsare mu Allah ka gyara mu Allah ka gyara mana shugabannin mu Allah ka gyara mana yanayin mu Allah ka bamu damuna mai albarka Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Allah ka bamu zaman lafiya mai dorewa Allah ka yaye mana waɗannan musifu da bala'ai ya rabbal alamin ya Allah mun sani mu ɗannan masu laifi ne gare ka Allah muna tuba zuwa gare ka muna mai al'amura zuwa gare ka ya Allah muna tausaya wa kawunanmu da irin yafkan da muka yi Allah ka ji kanmu Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana Allah kada ka kama mu da laifin abin da wawayen su ke aikatawa ya Allah muna roƙonka ka sanya aljanna ta zanto kuma a gare mu baki daya Allah muna roƙonka ka baiwa wannan ƙasa ta mu zaman lafiya mai dorewa ya rabbul alamin wannan shugabanci da ake mana da wannan jagoranci ya Allah zaben da zai zo Allah ka jagorantar man da mafiya alherin cikinmu da kin me ki da fan me so ya Allah duk wanda ka sani a ilimin ka cewa azzalimi ne mugu ne mace amana ne Allah kafin wannan lokacin in karfi yake takama shi Allah ka karbe shi ya Allah idan karfin mulki ne Allah ka kwace ya Allah idan tarin dukiya ne Allah ka karar da wani dukiyar tashi ya Allah idan takama da kwanji ne da karfi a jika Allah ka kama shi da kama jika Allah ka tsare talakawa Allah ka yaye mana wannan hali da muke ciki Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya mai dorewa Allah ka ilmantar da yankin mu na arewa ya Allah ka ilmantar da yankin mu na arewa Allah ka gina mana yankin mu baki daya Allah ba mai tausayi mu sai kai ba mai ba mu sai kai ba mai gyara mana sai kai ba wanda muke dogaro da shi ya Allah sai kai Allah ka nuna mana karfin ikonka akan dukkan al'amuran mu ya rabbal alamin Allah ka kawo mana gyara da ainihin aminci a wannan kasa ta mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله